ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والقائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية والقائل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحمد لله السلام عليكم الحمد لله من قول الله ubangiji yana cewa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin manzo Allah kai wa'azi don wa'azi yana amfanan ina amfanar da mu'minai wanda haka da muka yi wa'azi jiya mutane suka ji daɗi suka ce yau ma a maimaita to alhamdulillah mun gode wa Allah da ya yi mu ɗan adam wanda mu ne wa laqad karramna bani adama shi ɗan adam yana da karama a wurin Allah yana da daraja ya fi dukkan dabbobin da Allah ya halitta masu jiki irin nasa nan masu jiki mai nama da jini duk ya fi su daraja abin da yasa yasa min min bai ce da yake warkar karramna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila bai ce wa faddalnahum ala al-khalqi tafdilan ba saboda waɗansu ƴan adam ɗin ba kan waɗansu ƴan adam bane hum darajatun inda Allah kuma dukkan sunan su ƴan adam ne to sai Allah ya fifita mu ƴan adam musamman in Allah ya ba ɗan adam imani in Allah ya ba wa ɗan adam imani to sai darajar kasa ta tabbata domin da ina da karama ne karramna bani adama amma in yayi imani to ya zama musulmi ya zama mumini to ya zan ba karimu alallahi ba akramu alallahi inna akramakum indallahi atqakum shi dan adam in ya samu imani ya samu karamar tasa in ko imani bai samu ba to ya zama asfala satilin da shi ne kan dabbobi mala'iku suna kansa to in ba imanin to sai ya zama gara dabbobi da su in humu illa karan an balhum adallu su yan adam da ba su da imani kamar dabbobi suka sun fi dabbobi bacewa don dabba ta san mai mata alheri ko tana cuta ba za ta cutar da shi ba ta san mai mata sharri za ta guje shi amma shi kafiri bai san mai masa alheri ba shine Allah din nan bai san mai masu sharri ba shine iblis din nan saboda haka in kafiri ya lalace dan adam ya lalace ya zama kafiri to gara dabba da shi shine asfa sun maradadnahu asfala safilin da yana ahsan taqwim ahsan taqwim yadda ubangiji ya aje halittarsa ya yi mata hawa bakwai akwai wurin annuri wurin haske shine sama da dukkan wuri akwai wuri mai duhu shi yana ƙasa da wuri mai haske akwai wuri mai duhun duhu shine ƙasa da ƙasa kamar yadda ya zo in kana karanta Allahu nuru samawati wa nardi masal nuri kamishkatin fiya misbah al-misbah jaja الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة هزوا كرشن ونا آية سيكسامو الذين والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيئة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيئا وجد الله عنده فوفي حسابه har zuwa karshe sai ka samu na ukun aw ka zulumatin fi baharin lujji yaghshahu mawjun min fawqi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wato wuri an-nuri shine hijabin zatin Allah hijabuhun nur wanda suke a wannan wuri annabawa da mala'iku su waɗannan kashi annuri ne zalla a fadan Allah suke in kai imani da Allah ma ba zai yadda ba sai ka hada masa waɗannan bayi nasa masu zama wajensa innal ladina inda rabbika la yastaghfiruna li ba yasabbihuna wa la yasjudun إن المتقين في جنات ورعن في مقعد صدق عند مليك عند مليك مقتدر الرحمن su suna wurin Allah ne da annabawa da mala'iku suna wurin Allah ne ba don ma taklifi za su isar da aika wajen yan adam ba ba sa so su ga halitta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ba abinda suka sani sai Allah da sifofinsa da sunayensa sai din ya zama darura an tura su wajen halitta su kike sanin halitta annuri zalla kenan annabawa da mala'iku akwai annuri mafi yawa shine sahabbai da waliyai abin da yasa aka ce mafi yawa don su ba ma'asumai ba ne mahfuzai ne ba kamar na sama ba mala'iku annabawa annuri ne zalla ba yadda za a yi su wani abu mai kama da sabon Allah annuri zalla kenan amma sahabbai da waliyai annuri ya fi yawa su mahfuzai ne ba masumai bane saboda haka wadancan ganci alaihi musallam ya ambaci annaba da malaiku an alaihi musallam to sahabbai da, da waliyai su ake radiyallahu anhu sai a sauko ƙasa a samu annuri a wurin waɗansu da yawa waɗansu ba yawa shine inda muke nan a wurinmu inda muke nan aramun nasuti in an wuce wurin ƙasa kenan to sai a samu wuri wato inda muke nan misali na ambaci annabawa na ambaci mala'iku don abokan zamansu ne a wurin Allah waɗannan suna da jikin da ake gani annaba kenan mala'iku ba su da jikin da ake gani yanayinsu ɗaya a ayyukansu ɗaya halayensu ɗaya amma kowa da irin jikinsa su wancan jikinsu annurin ne zalla wannan ko jikinsu akwai nama akwai fata akwai kashi akwai jini kamar mutane su annabawa ɗin amma hula adamin khilqatun malakiyatun to sai mu inda muke inda yake akwai haske da yawa tun daga su sahabbai din da waliyai din da sauran mu wanda suke akwai haske akwai duhu din to yadda aka hada annaba da abokan zama waɗan akwai jikunan da ba a ganin su ne abokan zaman su mu kuma sai aka hada mu da wasu jikuna wanda ba a ganin su wa inna minna salihuna wa minna duna zalik kamar yadda muke waɗansu mu muminai ne waɗansu mu ba muminai bane aka haɗa mu da aljannu masu kama da mala'iku waɗansu su muminai ne waɗansu ba muminai bane wa inna minna salihuna minna duna zalik wa inna minna almuslimuna minna alqasiruna aljannu suna abokan zaman mu waɗansu waliyai ne waɗansu musulmai ne waɗansu muminai ne waɗansu kafirai ne to amma in an sauka ƙasa to sai a samu shaidanu inda kafirai suke zallansu inda suke zallansu a matsayinsu na kafirai to abokan zama su shaidanu ne a cikin dukkan shaidanu ba musulmi balle mumini a cikin dukkan kafirai ba mai imani ba mai musulunci balle imani su kuma abokan zaman su ne ba a ganin jikunan mala'iku ana ganin jikunan annabawa ba a ganin jikunan aljannu ana ganin jikunan mu ba a ganin jikunan shaidanu ana ganin jikunan kafirai kamar yadda aka ji annabawa su ne haske zalla sahabbai da waliyai haske ya fi yawa in an sauka wurin irin mu akwai haske akwai duhu to nan duniya kenan inda ake shiga masallaci tare da musulmi da munafiki duk za a shiga yi sallah Allah ne kadai ya san kowa abin da ya kunsa wa inna minna salihuna minna duna zalik aka hada mu da aljannu su ma haka su akwai mutanen banza akwai mutanen kirki akwai waliyai cikin aljannu wato wurin haske ya kare kenan haske zalla haske ya yawa akwai haske akwai duhu ya kare kenan hawa uku to daga nan sai a sa munafukai tsakani su ne gasket tsakanin kafirci da musulunci munafiki ko munafukai su ne gasket tsakanin musulunci da kafirci ko tsakanin musulmi da kafirai muzabzabi na bai na zarika la ilaha ula'i wa la ilaha ula masu kaiwa ne da kawowa tsakanin musulmi da kafirai su ba kafirai ba a cikin kafirai su ba musulmi ba a cikin musulmi suna nan kamar ragon ƙuda ragon ƙuda ka san rabi fari rabi baki idan ka samu farin kyalle ka rufe dukkan bakin ragon ƙuda wurin baki din rago ya zama farin rago in ka samu bakin kyalle ka rufe dukkan wurin fari din rago ya zama bakin rago إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أروف بكين كينا وإذا خلوا إلى شهادينهم قالوا إنا معكم أروف ولم فرين كينا يا ذو بكين رابو to daga nan duhu kuma sai ya kasu kashi uku shi ma kawai yadda haske ya kasu kashi uku amma shi mai saukin za a fara ambatawa tun da kasa aka yi akwai duhu mai sauki shine kafurai masu littafi wanda suke da'awar suna da annabi suna da littafi sun yarda da Allah sun yarda da za a mutu a tashi sun yarda da za a yi hisabi za a yi hukuba za a shiga aljanna za a shiga wuta Allah kiyaye mu to su ne alal kitabi waɗanda ba musulmi ba da su musulmi da sun ji daɗi to muna da zumunta tsakanin mu da su saboda yadda da annabawa da littattafai da in an mutu za a tashi za a hisabi za a yi hukuba ta nan muka haɗu akwai kuma inda muka rabu mu mun yi imani da dukkan annabawa gaba ɗaya آمن الرسول بما أنزل إليه من رب المؤمنين كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله دكان أنبا من إيماني دسوم مسلمي تو kuwa Yahudu sun yi imani da wasu annabawa amma ba su yi imani da annabi Suleimana ba sun ce mai sihiri ne annabi Dawud da waɗansu ja'a mai mulki ne ko ba su yarda da annabi Isa ba alaihi salam su Yahudawa su kuma Nasara sun yarda da wasu annaba ba su yarda da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to dama innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا duk mutanen da suka ce za su yi imani da wasu annabawa ba za su yi imani da wasu ba to sun zama kafirai cikin sabon kafirai to ga inda muka samu zumunta da su ga kuma ta inda muka rabu ƙasa da su akwai kashi na duhu ya fi wannan ɗin duhu su kuma su ne kafirai mushrikai sun san Allah sun san ikon Allah sun san Allah yake yin komai amma ba sa bauta wa Allah sai dodanni in an tambaye su wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wa halicci sama da ƙasa ce Allah wala in sa'alta man khalaqahu la yaquluna khalaqahu al-aziz al-alim in aka tambaye su waye halicce su su da zatin su ce Allah Allah ne ya halicce su to me zai sa ba za ku bauta Allah ce a'a wane su su dai sai su bauta wa dodo shine zai kusatar da su Allah abin da suka gada kenan to ta inda muka rabu da su kenan ba su da imanin tashin duniya da sakamakon lahira ba su da imani da annabawa to akwai kuma kafurai wanda suka fi waɗannan duhu su kuwa su ne waɗanda Allah ya buɗe akwatin halittarsa ya zuba su a ciki ya kulle kamar yadda Allah ya buɗe fadarsa ya shigar da annabawa da mala'iku suka zan ba su san komai ba sai shi Allah din da sifarsa da su- da sunayensa sai dai larura take sa su san wani abu wanda ba Allah ba wanda in ka yi imani da Allah ba zai yarda ba sai ka hada masa da su to su ma waɗannan kafirai haka Allah ya buɗe akwatin halittarsa ya zuba su a ciki ba su san komai ba sai halitta in sun dubi sama halitta in sun dubi ƙasa halitta kudu halitta arewa halitta gabar halitta yamma ko ina halitta sai su ce wa ma yuhlikuna illa dahar suka ce ba wani abu wai ba san Allah ba wai zamani ne ya kawo su zamani ne yake tafiyar da su ma hiya illa arhamun tadfau wa ardun tablau rayuwar duniya iyakanta ta mata ta aihu ƙasa ta haɗiye ba san Allah ba to wannan ne duhu kan duhu wato duhu na alal kitabi duhu ne duhu na mushrikai duhu ne to wannan ko duhu ya bi kowane duhu duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd su kuma aka hada su da shaidanu su ne abokan zaman su ba ko ɗaya daga cikin musulmi cikin shaidanu ba ko wani ɗaya daga musulmi a cikin alal kitabi ko mushrikai ko dariyawa ma'anar dariyawa suna ke kiransu communism masu cewa wai neca ce take- take yin komai wai su ba san Allah ba to alhamdulillah mu mun wuce wannan wurin duka alhamdulillah mu yan adam ne mu musulmi ne sai Allah ya ajiye mu sama da mu mala'iku da annabawa da waliyai kasa da mu munafukai da alal kitabi da dariyawa mushrikai ah, alal kitabi da mushrikai da dariyawa to alhamdulillah annabawa da mataimakansu sahabbai da waliyai suna kiran mu muyi sama mu tafi fadan Allah su ko munafukai da alal kitabi da mushrikai da shaidanu suna kiran mu muyi kaza mu more mu sha dadin duniya saboda haka ne وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم شيطانو سنا هورا زوجيوين ‘yan uwansu da kunnen ‘yan uwansu su yi jayayya da mutanen Allah don su ja su a wajensu. saboda haka ne abin yake hawa-hawa mu muna sama da su ainihin kafiran dukkan su guda uku sun fi dabbobi ta wata fiska dabbobi sun fi su ta wata fiska ta inda dabbobi suka fi su sun san mai kyauta musu sun san mai musu sharri dabba in ta hango wanda yake kyauta mata sai ta yi masa magana irin tata in doki ne in rago ne ko tinkiya ya kuka irin nasu in saniya ce ta yi kuka irin nasu in ta ga masoyinta kama kafirai ba su san masoyinsu ba to ta inda suka rabu suka samu karama ta dan adam din su kafirai ba sa tafiya tsirara sai nadiri dabbobi suna tafiya tsirara ba sa kashi a gaban mutane dabbobi suna kashi a gaban mutane ba sa jima'i a gaban mutane dabbobi suna jima'i a gaban mutane ta inda karamar ta samu kenan su a wajensu su to idan mutum yana dan adam in ya wani abu sai ka ce dabba ko ka gure jan wanda ta wata fada sai ka ce dabba a gaban mutane za ka yi kashi a gaban mutane za ka yi fitsari balle in yana yin wani abu na mai kama da sha'awa a gaban mutane shi yan uwansa za su yi masa fada sai ka ce dabba su ma sun san wai sun fi dabba ana nan ana nan ana ci gaba har su zama musulmi idan sun zama musulmi kuma sun ci gaba kenan in sun faɗi wata magana ko wani abu sai musulmi yan wasu sai ka ce kafiri su ka bar sai ka ce dabba musulmi ko yayi wani abu sai yan wasu musulmi sai ka ce kafiri to haka haka idan kuma mutum ya haye ya wuce inda mutane na ƙasa ƙasa suke ya ya ya samu daraja a cikin musulunci iya wani abu ko ya faɗa haba haba sai ka ce mutum banza haba sai ka ce fajiri haba to yana hawa kenan yana ci gaba kenan domin ci gaba din a cikin samun musuluncin kamar yadda ka san yaro mai shekara uku ko biyar ana yi masa ɗinki ya masa ɗinki tun yi shekara bakwai sai fa an sake ɗinkin ba irin na nan za a sake masa ba ya fi na can baya in ya ƙara shekara biyu shekara tara to ɗinkin da za a yi masa ne yana da shekara bakwai ma ya yi masa kaɗan balle na shekara biyar ko uku ha kuma in ya kai shekara goma sha ɗaya ɗinkin da za a yi masa sai an ƙara kullum in taila zai masa ɗinki zai ci a kawo shingan shi to haka ana masa ɗinki daban-daban har ya kai iyakan tsawonsa na ɗan adam to haka ma musuluncin yake hawa-hawa ne idan duk mutum yake to sai Allah tun da ke hawa goma ne a cikin musuluncin hawa goma ne makamul islam yana da hawa uku a cikinsa banda tushen makamul iman yana da hawa uku makamul isa yana da hawa uku to idan faɗi musuluncin gaba ke ɗaya shine babban abin da yake kunshe da su dukkan su gaba ɗaya guda uku to musulmi zalla قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا mutanen ƙauye suna zuwa wajen manzon Allah da mu ne muminai mu ne muminai Allah ta annabi ka gaya musu ba dai muminai ba musulmi dai musulmi dai domin abin da musulmi zai aikata na lalata mumini ba zai iya aikatawa ba kamar yadda ka san abin da kafiri zai aikata musulmi ko faji ko faji ba zai yi ba kashi larabu amanna kullum tuminu walakin kudu aslamna to a cikin musuluncin hawa tara din kowane wuri sai an canja mutum zatin jikinsa na ɓoye kamun ya wuce inda yake a bashi na gaba kamar yadda muke karanta kullu a ƙur'ani innal muslimina wal muslimati na kowa da kowa kenan duk wanda ba kafiri ba yana wannan gurin ko yana shan giya ko yana neman mata ko yana liwaɗi ko yana ƙarya ko yana zagi ko yana komai dai tun da ya yadda da musuluncin rashin ƙarfin aikata musuluncin da yake damunsa ya faɗa cikin miyagun ayyuka don rashin imani to in zai tashi daga wurin masaukin da zai fara sauka ana kiransa a tauba inna allahi tawwabin to in zai tashi daga inda yake zai kai makamin tauba din nan to sai Allah ya bashi wani zati daban banda zatin da ya baro a ƙasa wato kamar yadda ka san sabar maciji sai ya yi saba a bashi sabon zati sabon zatin da nake nufi ba wai jikina da nake gani ko naka da nake gani din nan bane a yanzu mu din nan dukkan mu ba mu san junan mu na gaskiya ba amma kowa ya san buhun kowa kowa buhun kowa yake gani ni yanzu buhu na ka sani ban san buhun ban san ka ba kai ma buhun ka na sani ban san ka ba kai ma buhu na ka sani baka sani ba dalili idan mutum ya yi bacci in ka zo ka same shi ka ce bari in zauna sai ya farka kai ta zama har ya farka kaga ya tashi ya zama mutum kaman da ɗazun nan ko kaman gawa yake amma fa in ya mutu ka zo ka girgiza ba alamar numfashi ba alamar rayuwa sai sai ka ce la ilaha illallah wani ya tafi ya bar mu ai wanan da ka sani kam gashi bai tafi ba wanan da ka sani dai gashi bai tafi ba to ashe wanin da yake cikin wannan wanin dama shine wanin shi din ne kuma ya tafi to wannan wanin da shi Allah yake magana wannan buhun wanin ne yanzu buhun shinkafa in ya yayyage aka yi maho aka yi maho yayyage me ya kamata a yi daga baya a juye a sa a sabon buhu a ɗinka sabon buhu ko shinkafa ce sabuwa ko ko buhun ne sabo ai buhun ne sabo ko ta saboda haka ne sai wannan buhun ya lalace a juye a sabon buhu wato sai a ce ya mutu kenan tsohon buhun sai a kai kabari tsohon buhun a kai kabari shi ko yana inda yake shi mutumin wanda aka dura shi a sabon buhu din to wannan zatin mutum da yake cikin zatin mutum din nan da shi Allah yake magana kullum to idan ka zo makamu tauba sai a juye wannan buhunka da ka fito da shi a makamul islami a jefar maka ba sauran shan giya ba sauran zina ba sauran liwadi ba sauran neman mata ba sauran sata ba sauran fashi da makami wancan buhun mai waɗannan abun an juye an jefar da shi ƙasa sabon buhu za a baka wato sabon zati na ɓoye ce da shi za ka zauna makamun tauba idan ka tashi da makamun tauba ka isa makamun istiqama sai a sake juye wannan buhun a jefar da shi a baka sabon zati wato sabon buhu sabon zati at-taubatu wal istiqama at-taubatu inna la yuhibbu tawabina yau ka shigo wurin da Allah waɗanda Allah yake so inna la yuhibbu tawabina in ka zo istigama kuma wallo istaqamu ala tariqati la asqainahum ma an gadaran to daga nan sai a baka sabon zatin har yanzu ma'anansa yadda karfi shi wannan jikin na cikin dan adam din yana da ido na kallo yana da kunne na ji yana da harshe na magana yana da hannaye na aiki yana da kafafuwa na tafiya a cikin jikin amma ba irin wannan ba in ka samu wannan jikin wato fahimtar da za ka yi ta cikin ilimin addini da kunnenka na wancan jikin wai wannan jikin kunnensa ba zai fahimci wancan ba abin da za ka duba ka gani ka yi ibra izna da shi idon ka ya gani wancan jikin ba zai iya gani ba ƙarfin jikinka da za ka yi ibada da shi a wannan jiki wancan na ƙasa ba zai iya ba har ka je ka wuce al-istiqama ka ji at-taqwa inna allaha ma'a allazina taqaw in ka zo nan sai a sake maka wani sabon zati wanda kunnensa ya fi wancan ji idonsa ya fi wancan gani harshensa ya fi wancan magana hannayensa ya fi wancan aiki kafafuwan sun fi wancan ƙarfi sai a haɗa ka da wanda suka fi ka ƙarfi ya yi wani da aminu ba ka zo makamin a taƙwa ba inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina muhsinun to sai a hada ka da mutanen maqamul imani a ce ya ayyuhallazina muttaqullaha wa kunu ma sadiqin ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah ku hada kanku da sadiqai wanda suke sama da ku kullun dai na sama da kai kake nemowa na sama da kai da mu'mine suna sama da kai kana fasiki fajiri lokacin da ka samu imani kuwa mustaqimai mustaqimin suna sama da kai lokacin da kai zo baka muttaqwa ko muttaqin suna sama da kai to zo ana nema ka wuce nan ka kai sadiqin inna allaha ma alladhina taqaw ya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ka yanke zango uku kenan to sai ka zo zango na hudu a cikin maqamul imani ka samu zango ɗaya kenan me zaka samu a wurin as-sidqu الصدق والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون سنه متقين nan da suka dawo nan sai ka zama mai gaskiya tsakaninka da Allah mai gaskiya tsakaninka da bayin Allah in ka hau wannan makami nan ko sai baka sabon zati wanda idonsa ya fi wancan ƙarfi kunnensa ya fi na wancan ƙarfi aikinsa ya fi na wancan ƙarfi fahimtarsa hankalinsa ya fi na wancan don shi hankali dama yana tafiya da ido da kunne wato su ne ilimi da su suke tafiya in ilimi ya ƙaru in imani ya ƙaru ya bi nassi ya ƙaru to sai ilimi ya ƙaru hankali ya hau ya wuce inda yake da ya koma sama daga nan sai matsayi na biyar shi ko matsayi na biyar daga siku sai al-ikhlas amma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din bayin Allah iyakan umarnin da aka ba su duk aikin da za su yi su yi shi saboda Allah ba don neman yabon mutane ba ba don tsoron zagin mutane ko zargin su ba duk abin da za ka yi ka yi tsakani da Allah shine ikhlasi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhla annabi Allah yana cewa al ikhlasu sirrun min sirri awdatu qalba man uhibbu min ibadi la malakun yarahu fayaktubahu wala shaytanun yarahu fayufsidahu aw kama qala ita ikhlasi wani asiri ne nawa in ji Allah nake sa shi a zuciyar bawa na wanda nake so mala'ika ma ba zai gan shi ba balle ya rubuta nina as-sidq wal ikhlas wat tumanina tumanina shine duk inda kake ka natsu kana hannun Allah duk inda kake ka natsu kana hannun Allah kana hannun Allah domin Allah in ya ce annabi kira mutane su zo su hau kan hanyar Allah in sun hau kan hanyar Allah sai Allah ce to ka kira su zo wurina ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ahsan daga nan in an hau hanya ana tafiya sai Allah ya gaya wa annabi wad'u ila rabbik ka kira su zuwa gare ni yanzu wajen Allah za a tafi an bar maganan hanya wajen Allah za a tafi to daga nan wa yahdi ilaihi man anaba sai Allah ya shiryar da bawansa zuwa gare shi don bawan ya zama munibi ya shiga cikin da aka ce wattabi sabila man anaba ilayya ya bi hanyar masu komawa ga Allah ya shiga cikin munibi na ilai wattaqu waqimus salat ويهدي إليه من أناب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له تؤنن ويهدي إليه من أناب سوانين الذين آمنوا وتنمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تنمئن القلوب ثم نيبين إنن إليه سوني الذين آمنوا ونسك ككاوان إيماني ككاوان إيماني wanda tanma'innu qulubuhum bi zikrillah idan waɗansu mutane wani abu zaka ambata musu ji daɗi idan mutum ɗan siyasa ne yana gengeni yana gengeni ka kawo masa labari ka ce duk wuri kaza da wuri kaza yau banda kai ba abin da ake ambato duk inda aka duba hoton ka kawai ake gani har ana waƙoƙin yabonka shikenan barci ya tafi Allah kuwa wai aiwa abun ma ya wuce haka ranka ya dade to shikenan barci ya tafi wa sai a yi ta binciken labarai a yi ta bincike shi kenan bacci ya tafi hankali ya kwanta zuciya ta natsu bubulata ne ka ambata masa inda ake samun kiwo inda dabbobi za su ci abinci su koshi ko yana gengedi in ka faɗa masa wannan to shi kenan gengedi ya tafi sai a yi ta hira hankali ya natsu mai neman aure in ka zo ka ce yau dukkan kai kada yake dukkan masu neman yarinyar nan ko bazawaran nan ba wanda ake magana sai magana ka duk kai ake so da gidan da matar da iyayen da kowa da kowa an manta da magana kowa sai kai ake so yanzu ma kai ake jira gangiri ya tafi mai saye da sayarwa in ka gaya masa inda ake saro kaya da arha da inda ake sayarwa da tsada gangiri ya tafi mai neman mulki in kace yau kai ne ake so kai za a nada kin meka sun ce kai ake so kai za a nada gangiri ya tafi mai neman siyasa mai neman komi da kowa da bukatarsa وكل وليلاه وبرها مبتلا بأمد خير الناس يعني بهائي kowa Allah bai bar shi haka ba ya jarrabe shi da wani abin da yake so a zuciyarsa to wanda ya kai wannan makami Allah ce wannan kam an jarrabe shi da ambaton Allah zikirin Allah ne ke sa shi natsuwa allazina amanu wa tanma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tanma'innul qulub to ya kai wannan matsayi sai ya ji kira يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يزو wannan wuri to ya kure maqamul islami da maqamul imani zai shiga maqamul isani ka riga ka san ku al isanu an ta'budu Allah ka annaka tara nan fa ba daman wucewa sai a hannun wani ba za ka iya wucewa ba sai ka hada da wani babban mutum a fadan Allah wanda zai ce maka ya ayyata nafsul murma'ina din irji la rabbiki sai ka hadu da shi misali yanzu in ka shigo Najeriya ka bar kasa wata kasa ko ka bar Kamaru ka shigo Najeriya ko ka bar Benin ka shigo Najeriya ko ka bar Niger ka shigo Najeriya duk garin da ka fara samu ko ƙauye ne to sunansa Najeriya in ka zana wurin ma shine ka shi garin kana Najeriya amma ba kamar ka shigo babban gari kamar Katsina kamar Kano kamar Bauchi kamar Kaduna ba nan kuma ba kamar in ka je Abuja ba idan ka je Abuja kana cikin Najeriya ta koli kenan za ka je ka yawaci Najeriya inda kake so in biza ka bata kare ba fasfot ɗinka yana nan da biza da komai kana da izinin ka yawace Najeriya amma in ka shiga Abuja akwai wurin da baka da izinin zuwa shine fadar gwamnatin tarayya baka da izini ko biza ka nan sai ka hada da wasu mutane akalla guda uku ɗaya ka ce masa ranka ya dade abin da yake tafe da ni ina so ne in sadu da shugaban kasa sai shi to ga not ka je wajen wane zan masa zan masa telefon mu ji yaya abun yake sai ka je wajen wane ya masa telefon ce eh to za mu tambaya mu shi ma wancan ne ce za mu tambaya mu ji lokacin da za a ba mu shi kuma ya tambayi wani mutum wani mutum ya tambayi shugaban kasa ya bada lokacin da za ka je fada fadan shugaban kasa in lokacin ya yi kusa a rubuta sunanka a kofar gidan idan ka zo sai an rubuta an tabbata an bude an ga sunanka din ne kai ne wannan lokacin sannan a rataya maka laya a wuyanka sannan ka samu shiga to wannan shine maqamul ihsani a addinance to maqam wurin da za fara samu shine muraqaba muraqaba inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana kallon kowane bawansa kamar shi kaɗai yake da shi kuma kai ma kar ka mance haka Allah yake kallon ka kai daga cikin bayin Allah din kowane bawan Allah haka Allah yake kallonsa kaza Allah bai kiftawa kuma haka yake kallon kowane bawansa tunda yake masu kiftawa mutane ne shi gwale su kamar da shai kamar kai kaɗai yake kallo kuma kai ka san haka إن ربك لبيل مرصاد إن الله كان عليكم رقيبا shehu mushe ibrahim kawla yana ce wata mace da walittakanta ta kai nan kyakkyawa ce sai wani fajiri ya ganta mai neman mata sai ce mata jima shikenan sai ta ji sai mai kake so ga kaza kaza ce ai ni nawa mai sauki na ma akwai sharadi sai ka kai mu inda ba za a gan mu ba sai ya ce ina tsammanin da sauki sai sai ya wuce ga sunna ki zo yana tafiya har ya je daki ya bude aka shiga ya kulle daki ya kulle tagogi ya ce mata mun zo inda ba za a ga mu ba ta ce akwai saura ni ba na so ka ganni ina sabon Allah in za ka iya yi ban ganka ba ni ko ba na so in ganka kana sabon Allah in za ka iya yi ban ganka ba baka ganni ba shikenan amma kuma karfa Allah ya gan mu yana yi waye lalatan da ita bata gan shi ba bai ganta ba balle fajin Allah bai gansu ba yana yi wa inna Allah kana alaikum raqiba duk inda kake komi duhu komi rufe kofa ka tabbata Allah yana kallon ka kaman kai kadai ne bawansa kai kar ka mance da haka shine shine muraqaba wannan to an shiga hanyar ma'arifa kenan fa an shigo cikin al-ihsanu an tabudallaha ka annaka tara daga muraqaba sai mushahada mushahada wato duk inda ka duba kamar yadda Allah yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna mutane alamomin mu ta ko ina in ka dubi gabar alama ta zaka gani in ka dubi yamma haka in ka dubi kudu haka in ka dubi arewa haka in ka dubi sama alama ta zaka gani in ka dubi ƙasa haka kai in ka dubi kanka ma alama ta zaka gani sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq har su gane komi ba gaskiya bane Allah kadai ne gaskiya zalika annallahu alhaq komi har su gane komi ba gaskiya bane Allah ne kadai gaskiya a wurin arifai wanda suka shiga wannan matsayi saboda haka ne shehun mushe ibrahim yake cewa don Allah mutum ya yi tarbiya ina so ya je ya yi kallon talabijin ya yi kallon sinima ina son a yi haka don ya gane ga akwai ga babu a haɗe ga akwai ga babu a haɗe wujudan wa adaman fi anin wahid misalin wannan yunwa ta kama ka ka rasa abincin sayarwa ka rasa na sadaka ka rasa kowane hanyar da zaka samu abinci yunwa ta dame ka ka rasa yadda zaka yi ka damu sai ka dawo ka dogara da Allah sai ka zo ka kwanta a ɗakin ka bai accident sai ka bude talabijin a ɗakin ka sai ga masu tallan magi ga wata wata ana cin shinkafa da kaji da nama a ɗakin ka kana gani ba a yi haka ga shinkafa ga nama ga ana washa washa a gaban ka kuma a ɗakin ka ɗakin ma yana rufe me ya zaura sai ka ci ko amma fa da akwai akwai din to da babu ka gani to dangane da halitta fa Allah haka yake Allah shine gaskiya kome ba gaskiya bane Allah shine gaskiya zalika wa Allahu wal haqq wa ya'lamuna anna Allahu wal haqqul mubin Allah shine gaskiya bayyananniya a wurin arifai wannan misali kenan gafa abinci a gabanka da shinkafa da nama ana wata wata kuma a ɗakin ka kuma a gabanka gashi akwai ko to zaka ci babu kenan ta ina in ka ce a samu abun in ka fasa gilashin talabijin zaka samu in ka biyo ta bayan talabijin din zaka samu akwai kenan babu da babu ka gani ka gani ikon Allah kenan ga babu ga akwai a hade Allah kenan to arifai haka matsayin suke a wannan wuri na mushahada misali na biyu misali na biyu ka damu da maganar kuɗi aka rasa yadda za a yi ka samu kuɗi ka rasa taimako ka rasa bashi ka rasa kowace hanya ka samu kuɗi kuma ka damu sai ka zo ka kwanta a ɗakin ka ka buɗe talabijin ka zama sai aka buɗe central bank ga kuɗi dami dami ana saukarwa a gabanka central bank ga kuɗi dami dami ana saukarwa a gabanka a ɗakin ka ne fa kuɗi bai samu ba ga su a ɗakin ka ya samu to ɗebi mu gani za ka ɗiba to ashe babu da akwai da ka ɗiba da babu kuma da baka gari ba to ikon Allah kenan ya nuna maka akwai halitta kaman hagale amma Allah shi kadai ne gaskiya kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un shine sirrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit تدري ما آتى في الآفاق أنفسهم حتى يتمنوا أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد مراقبة شين مشاهدة كنا معرفة كما شين ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيب بكل ما دق وبكل ما جد سبحانه هو تعالى سبحان الله to wannan kullum ana neman ɗan adam ya samu wannan matsayi da aka shirya domin sa shi ɗan adam domin ba abin da zai hana ka kai can annabi ne ba za ka zama ba a'a annabci ya riga an rufe shi da annabi muhammadu walittaka kuma in dai ba katmiya ko katmiya wanda aka rufe ta da masu ita ba za ka samu kowane matsayi na waliyai in kana bauta wa Allah don Allah daɗin shi ne na yanzu bai fasa kyauta ba yana bayarwa balle muna gani yana bayarwa zamanin da muke yara ba mu taɓa gani yara mahaddata masu shekara bakwai bakwai ba ba mu taɓa gani ba har lokacin da muka kai samari ba mu taɓa gani yara masu shekara bakwai bakwai mahaddata qur'ani ba amma yanzu ga suna a hannunmu alhamdulillah da hannun yan uwanmu kenan kullum Allah yana bada alherinsa musulmi ko yana shakkar wani abu ai bai kamata ya shakkar qur'ani ba ko wai musulmi ko zai ce wani abu ba kyau amma ai bai kamata ya qur'ani ba kyau ba to da a abin da muke yi na ɗariƙar tijjaniyan nan da ba kyau ne yaushe zai zama yaran mu ƙanana sun haddace qur'ani manyan ku ba su haddace ba saboda haka alhamdulillah mu mun san inda suke su ne ba su san inda muke ba duk wanda suka ce mun bata mun bace musu ne ba mun bata ba ne mun bace musu ne sun nemi inda muka sun rasa in mun yi magana ba su da kunnen jin wannan maganan don za ta su can ƙasa yake in mun ga wani abu ba su da irin dunganin wannan abin domin idan su can ƙasa yake in mun fahimci wani abu ba su da ikon fahimta wancan abu domin fahimtar su da hankali can ƙasa yake wajen zage-zage domin yadda abin yake kamar yadda aka kwatanta at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa maqamul islami kenan sannan as-sidq wal ikhlas wat tumaninatu maqamul imani kenan sannan al-muraqaba wal mushahada wal ma'rifa maqamul ihsani kenan in ka zo cikin alqur'ani ta hanyar qur'ani zalla ba ta hanyar wani ilimin fahimta ba sai ka ji abin ya zo da sauƙi don karatun ƙur'ani ya fi kowane karatu sauƙi wani kar ya sanar ƙur'ani zikir fa hal min muddakir kisa kake ganin wasu sauki tafsiri za su yi ba za iya karantar da askari amma suna yin tafsiri saboda ganin dama don sauƙinsa to saboda haka ne ƙur'ani in ya zo lissafa wannan abuwa shi ba haka yake cewa ba sai ya ce innal muslimina wal muslimati gaba gari kenan matsayin kowane musulmi na duk duniya gaba daya ko ahlus sunnati ne ko ahlul bid'ati ne ko fasiki ne ko fajiri ne dukkan musulmi dai wanda an yadda musulmi ne yana wannan matsayin ko yana neman mata yana liwadi yana shan giya duk abin da yake in dai ba kafirci bane kaba'ira ne to yana wannan wurin innal muslimina wal muslimati misalin wannan akwai wani hotel a abuja ana kiransa hilton noga babban hotel ne mai hawa-hawa da yawa to babban wurin da ake karban takarda din nan akwai kujeru da yawa idan ka shiga wurin kowace kujera ka iya zama inda daddare ka zo har gari ya waye ba mai koraka inda rana ka zo har ranar ta fadi ba mai koraka kana ina kenan kana hotel kana hotel ko to innal muslimina wal muslimati kenan to in kana neman daki to sai ka je an yi registration registration naka a rubuta sunanka in kai bako ne na passport ɗinka in kai wani iri ne ina ID card naka a rubuta a gaya maka sharuɗa a baka makulli da lamban ɗaki a haɗa ka da wanda zai kai ka hawa na farko a cikin magana da nake a yanzu a kai ka makamu tauba amma wannan lissafi sai ka hau wal muminina wal muminati wal muminina wal muminati to nan zaka samu daki naka na kanka da bayan gida da firij da komai ka samu daki kenan ka zama mumini mumini hawa na ɗaya kenan hawa na biyu daga wal mu'minul mu'minati hawa da yake sama da shi wal qanitina wal qanitati anan kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba kuma kowane mu kowane qaniti mumini ne amma ba kowane mumini ne qaniti ba me bambancin tsakanin mumini na wal mu'minat da qanitina da qanitati akwai mutumin da mumini ne amma da ya yi sallan farilla baya nafila imaninsa yana nan annabi ya shaida dan aljanna ne baya nafila to amma yana yawan nafila bayan imanin nasa ya zama kanitina mai yawan ibada kaga ya ci gaba kenan akan muminina wal muminati kamar yadda muminina wal muminati ya wuce muslimina wal muslimati haka qaniti da ya wuce muminina wal muminati والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات كيف تسمونا مؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات mai yiwa ne wannan muminin nan kanitin nan gaskiyarsa da sauki ga imani ga yawan nafila amma wajen gaskiya ba ya da ƙarfi to in ya samu mai gaskiya ne to ya ci gaba kenan akan kunuti wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati na sama da shi kuma ga imani na sama da shi ga yawan ibada na sama da shi ga yawan gaskiya wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati watakila mai saukin haƙuri ne haƙurinsa ba yawa to aka samu wanda ya hada waɗannan da haƙuri shi kuma ya wuce gaba ya ci gaba ya tafi sama kenan wasabirina wasabirati wal khashi'ina wal khashi'ati mai yiwa ne ya hada waɗannan duka ga imani ga kunuti ga ga imani ga kunuti ga gaskiya ga haƙurin wasadiqina wasadiqati wasabirina wasabirati wal khashi'ina wal khashi'ati mai wa amma shi in yana sallah yakan yi tunane-tunane a cikin sallah amma kashi'i da ya yi kabbara daga sallah ya zubar da komai ya mance da komai ya koma ga Allah yadda ya ce Allahu Akbar ya manta da komai sai Allah shine khashi'un alladhina fi salatihim khashi'un wal khashi'ina wal khashi'ati والسابقين والسابقات والسابقين والسابقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات يا أيو يا هذا وأنا ندق باكي دايا أما باي da yawan sadaka marwaci ne daga ya bada zakka shi kenan la azidu wala anqus to amma iya mai yawan sadaka akan waɗannan makamoshi kuma ya ci gaba kenan ya wuce waɗannan ya wuce ƙayanci na ƙayanta ta sadiki na sadiqati sabina sabirati kashi na kashi biyu ya wuce su da ya kai ya kara da mutasaddiqin wa mutasaddiqati wasa'imina wasa'imati masu yawan azumi maza da mata ba fa azumin farilla ake ba wannan an wuce tun daga musulmi na wal musulmati kowane musulmi na azumin farilla na watan ramadana ba a maganan azumi anan an yi nisa wato yanda wancan yake yawan ibada wannan ko yawan ibadan nasa ma yana hadawa da azumin litinin azumin alhamis azumi uku kowane wata azumin rajab to yana hada da waɗannan azumi shine wasa'imina wasa'imati wal hafizina furujahum wal hafizati masu kiyaye farjin su ba sa zina ba sa liwadi kar ka mance fa mun wuce zina da liwadi tun lokacin da muka hau maqamul imani annabi ya ce la zani hin yazni wa mu'minun la yasriqu sariqu in yasriqu mu'minun la yashrabu al-khamra in yashrabu mu'minun mun wuce magana zina da liwadi tunda muka shigo maqamul imani yanzu nan ana zinan ido ne da zinan hannu ka gama ce ka hango ta ka yi sha'awarta ka yi ta tunanin soyayyarta ko ko ta ba da baya ka ga bayanta ka yi sha'awarta kana tunanin lamarinta to ya zama ya dani tarni ya ni ainani tarni ya ni wal farju yusaddiq wal aw yukazzib manzo Allah ce mutum yana yin zina da ido yana yin zina da hannu amma alkali mai yanke shari'a shine farji in zakari ya shiga cikin farji an yanke hukunci an yi zina in zakari bai shiga farji ba ba a yi zina ba to har wannan shi wanda yake wannan makamin ba shi da shi wato mugun kallo na sha'awa ta gaba ko ta baya walhafizina furujan walhafizati sai na ƙarshe na tara والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما masu yawan zikiri maza da masu yawan zikiri mata to tun daga musulmi na musulmati mumini na muminati kaniti na kanitati sadiki na sadikati sabiri na sabirati kashi na kashiati mutasaddiki mutasaddikati sahibi na sahibat wal hafiz furujan wal hafizati wazzakina dukkan su gaba da Allah ya shirya musu aljanna duk gaba da hawa goma duk yan aljanna ne amma na kasa din nan wasu kan sai sun sha babbaka da duka kamun su kai aljanna na kasan ba to amma tun an shigo daga an shigo wal mu'minu ya to la kawun alaihim wala hum yazununa ya shigo ba tsoro ba bakin ciki in an kai maqamul imani kada kai sauran to haka waɗannan abubuwan suke wazzaki Allah kasiran wazzakirati bin manzon Allah a cikin farillai dole dole ne bin manzon Allah cikin sunnoni kuma lallai lallai ne lallai lallai ne domin Allah ce wattabi'uhu la'allakum tahtadun duk mai son shari'a ya bi wannan annabi Muhammadu daga annabi Muhammadu sai alqur'ani kare Allah ya bada izinin a bi su ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wattabi'uhu la'allakum tahtadun amma duk sauran wattabi'u ba kyau wattabi'u ma tadlu shayatin ala mulki sulaiman wattabu amra fir'aun wattabu ahwa'ahum duk wannan wata suke kaiwa sai wattabu guda biyu ne kawai suke kaiwa aljanna ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abin da Allah ya saukar muku daga gare shi wattabi'u ku bi annabi Muhammadu la'allakum tahtadun to saboda haka ake neman sunnoninsa bayan an samu farillai bayan an samu farillai sunnonin nasa akwai sunnar da annabi baya yi sai bayan shekaru kamar umra kenan akwai sunnar da annabi baya yin ta a cikin shekara sai sau ɗaya kamar sallan idin karamar sallah kamar sallan idin babbar sallah akwai sunnar da annabi baya yin ta a cikin awa 24 sai sau ɗaya kamar sallar witiri amma akwai sunnan da babu sakan ɗaya wanda ne baya yin ta ita ce me kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yazkurullah fi jami'i ayanihi manzo Allah cikin dukkan lokacin zikirin Allah yake yi magana yake ma tunda qur'ani ne zikirin Allah ne in isar da hakan Allah yake yi ma wa'azinsa duk abin da ya faɗa wahayi ne duk abin da ya faɗa wahayi ne sallallahu alaihi wasallam قل إنما أنذركم بالوحي قل إنما أنذركم بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى to kowane hali annabi ke ciki zikiri ne halin zikiri yake ciki saboda haka ne ma da ya ce a bi shi din laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa zakara Allah kasira hakika kuna da kyakkyawan koyi in kun yi koyi da annabi ga dukkan mutumin da imani da Allah da ranar lahira kuma ya yi zikirin Allah da yawa kaga zikirin aka fara kawo wanda annabi baya rabuwa da shi din saboda haka Allah yake ce masu hankali cikin bayinsa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم yace masu hankali cikin bayansa in ji Allah su ne masu yin zikiri a tsaye masu yin zikiri a zaune masu yin zikiri a kwance masu yin zikiri akan kowane hali yace su ne masu hankali amma kafirai su ba haka suke cewa a'a lamma sami'u zikira wa yaquluna innahu lamajnunun in sun yi ana zike ce hauka ya tashi ba haukatan nan suna haukan su in ji kafurai ba wa lamma sami'u zikra wa yaquluna innahu lamajnun wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun yanzu ji ana yawan zike ce ko hauka ko waka in ji kafurai amma Allah yana ce su ne masu hankali to in Allah ya yi magana annabi ya yi magana da Allah mutane sun yi magana sai magana ta saba da magana Allah da annabi magana waya za ka karba don Allah yana da sunansa haƙo wanda aka ɗauko harafi ɗaya daga hayyu aka ɗauko harafi ɗaya da ƙayyumu wato saboda a haɗa rayuwa da ƙarfi hayyu rayuwa ƙayyumu ƙarfi kowane abu sai yana da rai tukun ake maganarsa to yana da yin in ce ko yana da ƙarfi akwai mai rawan da bai da karfi zai amfanin da ake nema wajensa to in rayuwa mai karfi da karfi mai karfi sun haɗu ba duk abin da ake nema ya sabu ko to sai Allah ya haɗa wannan harafi na hayyu na rayuwa da harafin nan na kayyumu na karfi ya haɗa suka zama suna ɗaya suka zama alhaqqu haqqu haqqu haqqu gaskiya sai Allah ya fara sa wa kansa wannan suna zalika bi anna Allah huwa alhaqqu in kana neman gaskiya ta gaskiya to Allah shine gaskiyan gaskiya to ya ɗauki wannan suna ya miƙa babban masoyinsa babban amininsa babban bawansa babban manzonsa annabi muhammadu ina cewa wa amanu ma nuzila ala muhammadin wa huwa alhaqu annabi muhammadu shi ma haqqu ne a matsayinsa na shugaban dukkan halitta babban dukkan halitta mafi duk mafi dukkan halitta daraja Allah sai ya bashi wannan sunan nasa haqqu sai ya ɗauki wannan suna ya miƙa wa littafin da ya bai annabi Muhammadu din alhaqqu min rabbika wannan qur'ani gaskiya ne daga Allah haqqu alqur'ani kenan haqqu Allah haqqu annabi Muhammadu haqqu alqur'ani sai ya ɗauki wannan suna na haqqu ya miƙa wa addinin da ya aiko annabi da shi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini